الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu a wannan majalisi mai albarka karkashin darsi na wannan babban littafi na shari'a na wadatar fikin yau muna rana ta litinin daga sha tara da wata na shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya yi da shidda da watan biyar da watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ya kuli imam al-musani rahimahullah ta'ala babu ma yaktalifu bihi ardu talaqi wa ghayru ci baban abin da ke sabani da shi abin na adadin saki da wani haka ba mas'ala ta dubu biyu da ɗari da saba'in yace almar'atu idza lam yadkhul biha tabinuha talaqa yace idan mace aka dar ma'arme miji bai kwanta wannan aure ba to saki ɗaya ma ya nisantarwa da ita kun gane da kyau nan asali idan aka ɗaura maka aure kuna tare da matarka ce na ka kwanta aurenka idan ka sake ta har yanzu kana da lokacin da za ta idda kenan sai ta yi idda tana yi wata wata uku tana yi wata biyu da wani abu ta kare iddata sannan ta maka nisa wanda sai an sake daura aure amma inda baka kwanta wannan aure ba ka sake ta to babu komi babu komi yau daman komi da ake saboda me idda ce ita ko wanda ba kwanta ba auren ta ba Allah ce babu idda kenan akwai hadari da ka saka ta ta maka nisa baka da yancin zaka ce ana mai doki a sai da shaidu da yan sake ɗora aure sai an sake ɗora aure ba kenan dama bata da idda dama idda an kwanta almi da ke to ba kwanta ba kaga aiki ya girma wannan wace bil ijma dukkan malamai an yi ijma akan wannan mas'ala me yasa yace li annahu la iddata alaiha don babu wata idda akanta saboda Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani idan nakatumul mu'minati idan kuka auri mace mu'minai mata mu'minai summa tallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna sannan kuka saki da wannan mata naku kafin ku kwanta da auren fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna Allah ce babu wata idar da ku da kun sake su kawai an kare famati'uhunna kada ku musu alkhairi wasarihunna saran jami'a kuma saki saki mai kyau ya tafi ana gidan kai ya ce misali da za a daura maka aure da mace da sahi sai ka sake ta yanzu ba kwanta ba aure wani iya iya ya zo shi a yanzu a daura mashi aure da ita kuma ta kwana a gidan shi dama idda ce tun an kwanta aure to ba kwanta ba kaga kenan fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadduna Allah ce babu wata iddar za ku yi dama idda an kwanta aure ne kal aje ko akwai wani abu to ita wannan babu wani zancen wani abu tunda ba kwanta auren ba to bismillah mas'ala ta gaba
والمرأة إذا كانت غير مركول لها تحريمها ثلاثة من الغرب وتحريمها اثنان من عبدي إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالب ثلاثة أو أنت طالب وطالب وطالب لما سبق ذكره في أول كتاب الطلاق ولأنه أوقع هذه الطلقات عليها وهي في قسمته فتقع كما لو أوقع على المدخول بها
shi kenan to sai ku ji wannan matsala ne wannan matsalolin kowace tana so a yi taka zan dan a fahimce ta da kyau yanzu na wannan matsala ta mai kowa gane watan da aka sake ta ba a kwanta armanta ba to ita babu magana idda yanzu in ka saka ta yanzu ma halitta ta yi aure tunda Allah ce ma lakum alaihinna min iddatin ta'taduna to sai mas'ala ta gaba ta 2171 yace wal mar'atu idza kanat ghayru madkulun biha ku ji da kyau mace in ba a kwanta aurenta ba dar ma'almi yace tuharrimu hasalas amma min al-hurri in ɗa ne ya mata saki uku gami ɗaya ya ce to ta haramta ta saki uku ya shiga kenan kenan yanzu baka da yancin ka aure ta sai ta yi wani aure wato harimu wani sinan min al'abdi in bawa ne biyu in aka yi biyu ta haramta ta amma da sharɗi ku rike da kyau iza waka'at majamu'a sai in ka yi sakin uku gami ɗaya gane ku idan kai sakin gami ɗaya guda uku shine wannan hukumci ke kama ka yanzu ku maido hankalinku da kyau ya sa na ce masu alin zai suna da abin nan sarkin iya sosai ma masu alin ta farko kowa ya gane ta mutum da aka ɗarma maka aure da mace baka kwanta da ita ba kawai ya ce na sake ki kana cewa na sake kin nan baka ce ba na maida ki me yasa dama abin da za ka maida ta in za ta mi idda to ita bata da idda kenan kawai shi kenan aka ce ta maka nisa idan aka ce ta maka nisa ya sha bamban da ta haramta ita ta maka nisa baka iya mai da ta amma ka iya in ta yarda a zuwa sake sabon aure da sabon sadaki kuma ta ci sadakin ta wancan kun gane ko kenan sau da haka a iya yi sabon aure shi sa aka ce ta maka nisa to yanzu kuma wanda baka kwanta bace sai ka mata saki uku amma sai gami daya kun gane ko za ku ji gaba kaɗan kenan me yasa aka ce sai gami daya in ka mata gami daya uku to ta haramta sai ta yi wani miji za ku ji dalili a na ji matsalar mu na ga masu zuwa to sai ya ce cewa ka kaulihi anti talikun salasan kamar ka ce ke sakekkiya ce saki uku ko na sake ki sau uku au anti talikun wa talikun wa talikun ko ke sakekkiya ce ke sakekkiya ce ke sakekkiya ce nawa kenan uku to shi kenan uku ya uku limasa sabaka zikiru saboda abin da ya gabata kenan kaga wannan anti talikun saki guda ne wa talikun saki ne a jere kuma wa talikun an saka ana saka ki ne gane ko dan akwai dan bambanci akwai irin wannan din za ku ji dan bambanci da ke tsakani kamar da gabata wani kullu tayi wali annahu awqa hadhi talaqat alayha wa hiya fi ismati yace abinda yasa aka ce dan wa'annan sakukkuwa da ka mata uku nan har yanzu na cikin tsarin ka tunda baka tsere bakinka ba inda ka tsere bakinka to da shikenan zai a ce ta maka nisa ne kadai to amma a jere baka tsaya ba da ka buga uku kenan yanzu tun ne sai ka tsaya ne sannan suke tsaya to tun da baka tsaya baka yi su a jere ko baka nuna wata kalmar da suke nuna cewa a kowane wannan a haɗe suke ko yana yiwa zama haɗe suke to saboda haka kenan wannan ta haku fata kau na fahimci wani abu cikin wannan matsala na dangance da magana suke uku a cikin kalma guda wannan matsala ta tabbatar mana a koshi ne wannan eh, wannan eh, kamar eh, sabanin da malamai suke ta yi akan yin saki uku a game da wannan dama zan ce mafi ninjaye dama a nan wajen abinda muka ce kawai uku ke. me yasa saboda lalle babu shakka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saki uku a kalma daya a ɗaya yake lokacin abubakar a ɗaya yake farkon lokacin umar a ɗaya yake daga baya sai na umar da jam'in sahabbai ya tattara su ya ce to abinda Allah ya ba mutane da ba su bi a sannu ɗaya ɗaya haka na ya ƙare yanzu na gauga suna wa kansu gami ɗaya ya ce ina ga abin da ya dace mazartar musu duk gaba ɗayan sahabbai suka mishi ittibaki aka tafi a kan nan kuma ana zana ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin shi yasa malamai suka ce anan abin da ya nuna idan a guri ana yawan yin saki uku to a uku za a buga mutane amma in ba cika samun yin hakan din ba to idan aka yaɗe yake shi ma ai abin da ya sa ya hakan din dan saboda mutane sun saba- yawaita yi kuma shari'a ta hana shi yasa ya zartar musu shi a uku shi yasa malamai suka ce kenan abin da ya dace a rika zartarwa mutane kuma kai ma wannan ya yi zama ihtiya saboda yanzu misali kai yanzu kawai kai kawai matar ka saki ogami ɗaya sai ka je gurin wancan malam ya ce maka a uku yake abu bai maka ba ko kenan yanzu ya ce sai ta yi aure sai ka je wancan malamin na gaba sai ce maka a ɗaya yake in ka koma aka mai da maka ita a ranka mai yake babu kansa babu kwanciyar hankali kana da zuwa kana ce an yanyi wani lamarin kai ma baka samu nutuwa ba ko ita ka amma inda an ce ka haƙura to da hankali kwanci yana shi yasa eh, shi yasa malamai da suka tafi akan haka inda ana yin saki uku a guri to kada ya zartar da shi yana sai na umar yayi domin annabi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashid kenan sunnar su ma umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to je ka na'am hmm?
na saba zikin kuɗi a wani an ƙare shi eh mun gane
لأنه أوقع هذه الطلقات عليها وهي- أنكرت دم مكان ده، أنكرت.
ذكر السرعة.
eh, an gane وإن أوقعه أي أوقع طلاق على غير مدخول بها مرتبا كقوله أنت طالب فطالب أو أنت طالب ثم طالب أو أنت طالب بل طالب أو أنت طالب أنت طالب أو إن طلقتك فأنت طالب ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالب أو كلما لم أطلقك فأنت طالب وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة لأن ما بعد الطلقة طلقة الأولى وقع على المرأة وهي ليست في قسمته فلم يقع عليها إلا كبقية النساء الأجنبية to ga masalar da na ce muku mai kamar wacce muna nan dai har yanzu akan matar da aka sake ta ba a kwanta tambari mun yi masala ta farko wanda ya mata saki ɗaya kawai wanda kaɗai a take aka ce ta mishi nisa ko yanzu sai muka yi wanda saki uku ne mata amma a haɗa suke ma'ana a gama suke ba a rarraba suke ba lalle a jere ne ya yi su amma kuma jeruwar ba tana nuna ko ne zaman kanshi bai yake a gama suke to sai ga wasu su a jere suke amma kuma kowane zaman kanshi yake to sai yake cewa wa in auqahu idan ya afkar da saki ai auqa talaq ya afka saki ala ghayr al madkhul biha murattaban ga wanda bai kwanta da ita ba amma a jere sai dai me a jeren kowane zaman kanshi ka kauli anti taliqun fa taliqun kaga ya safa yace anti taliqun fa taliqun yace ke sakekkiya ce an kare ko an ce fa taliqun sakekkiya ce ya ka ce ɗaya ne yanzu me yasa yautin da ya ce mata an ji ɗalibin na farko ta hutar ga iya shi yanzu aikin maza kamar kamar tana wuce a titi ke ce kace nasu keke kun gane ku aka matar ka mace kenan tun da ka mata saki na farko ka da yake araba suke daga lokacin nan ta hutar da cikin igiyar ka tun da ba da ba kwanta auren ta ba dan ka ƙara wannan inda arabe yake wancan ma dan a haɗe ne suke gaba ɗaya to yana na kenan yanzu zaman me yake zaman ba aiki da shi sai ke ce anti talikun summa talikun ke sakekkiya ce summa aido ya kara kaga kira shi ma zama kanki sannan da ke sakekkiya ce kina ba da wacce na miki na dazu yanzu ma na kara miki daya ta au anti talikun bal talikun ke sakekkiya ce bar dai na sakeki kenan wannan shi ma irin wancan ne au anti talikun anti talikun ke sakekkiya ce ke sakekkiya ce kaga shi ma dai eh, da akwai rabi rabi tsakani aw kullama lam utallikuki fa anti taliqun yace duk lokacin da ban sake ki ma na sake ki to an kare ki na sake ta ɗaya ne ko yace wa ashbahi hada da makamancin wannan lam yaqabiha illa wahida yace saki ɗaya me yasa yace li anna ma ba'da talqatil ula domin abin da ya faɗa bayan sakin na farko waka al-mar'ati wa hiya lazabi ismati yayi ne akan matar da bata cikin igiyar shi ba- wanda ba matar shi ba wanda babu komai tsakanin su yanzu ba idda ba za ta maka ba kenan babu wani magana anan falam yaqa alaiha talaquhu saboda ka sakin ka na gaba bai bai abku akan ta ba sai ke cewa ka baqiyatin nisa'il ajnabiyyat kamar sauran matar da ba gamin ka da su ka gama tana wuce a titi ka ce ke na suke ki eh to gaga eh ya abuka dariya to ita ma wannan haka ne ke ne yanzu a takaice kun gane mas'alolin nan guda uku ko kowace mas'ala daga cikin ukun nan kowace an yi ta ne akan wace mace wanda aka sake ta amma ba a kwanta aure ba kenan yanzu nan mas'ala ta farko mutum ne ya auri mace bai kwanta aure bai ce wancan na sake ki da ya faɗi wannan ma yana faɗi da minti uku ma halitta ta yi aure tun da Allah ce malakum alayhi nabiyyin ta taduna babu wani zancen idda shi yasa aka ce to tabinu ta nisantar da ita kenan ba ta haramta ta ba amma ta nisantar da ita kenan yana iya zo a yi sabon aure da ya haɗi haka ce to ya ina son aure ji kuma da ce ka zo hiratu shi ke nan za ka bada shi kenan a zuwa yi magana a yi sabon aure mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu mace aka ɗaura muku aure ba kwanta da ita ba ka ce mata na miki saki uku to ta haramta ta domin bugo ɗaya ne wannan uku suka bugu kenan a uku suke ko da ba kwanta da ita ba a uku suke tun da gami ɗaya suka zo su haka nan sai ki ce anti talikun wa talikun wa talikun shi aka ce shi ma a ɗaya ki tun da a uku yake kuma amma a game ki tun da inda da summa ne bal da sauransu to da wannan ya nuna kowa zaman kan shi kenan wannan da kika jero su wannan ukun wannan kenan ta saki uku kenan ta haramta ta eh eh aga eh an dalikun dalikun dalikun ba kesa kyakkya ce kesa kyakkya ce wanda muka yi na biyu yawo an ta dalikun wa dalikun wa dalikun kenan shi kenan wannan shi ma a gama suke kenan saki uku ne saboda haka ta haramta sai ta yi wani aure to sai mas'ala ta uku ita ma matar da bakwanta ta bace sai ka ce ke wani na sake ki ke na sake ki aka ce wannan na farko da kai kenan daban yake da wancan wannan na farko da ka mata tunda daban yake zaman kanshi daga yin shi daga kare shi kafin kai wannan mata maka ne dan wancan ka hudu aka ce ɗaya take da wata mai wuce a titi ina ga mun kare ta ce da yi ga wannan tunda ta kasa kenan sai ka kenan shi ne masala guda uku wanda muka yi su a jere kenan ga kowace hukunci ta bismillah wannan matsalar za ta bada jama'a yin dan karatu iya da rubutu daga wannan matsalar nake gani sai a dan tsaya gwanda a karin mai hajji eh daga wannan matsalar ko a duniya ta nauyi kaɗan wani wuka na tuma da kulan biya ba wuka alaiha talabin murattaban kama fi da amsa da ta sabita waka biya jami'u ma a wuka لأن الطلقة الأولى لا تبينها فتأتي الطلقة الثانية فتصادف محل النكاح حيث إن هذه المرأة لا تزال في اسمة هذا الرجل ما دامت لم تخرج من العدة فتقع عليها.
To, yake cewa walau kanat madkhulan biya in gwada a ce wanda ya riga ita ya kwanta almeni yanzu kenan ita wannan wanda aka kwanta ne fa waqa alaiha talaq murattaban kama fil amsalati sabiqa yace sai mata sakin amma a jere kamar irin wanda muka bayani na ga wanda suka gabatar yace waqa biya jami'u ma qawo yace kowanne ya auku domin hal yanzu ba ta shi kenan yanzu misali ba ta ta ka kwanta aurenta sai ka ce wance na sake ki yayin na sake ki wance na sake ki aka ce saki uku tun da tana cikin dama a yanzu tana da kamata da farko ma har da tana dole ta yi idda tana cikin idda kenan har yanzu ka kara mata wani tana cikin idda ya yanzu ka kara mata wani tana cikin idda to wannan ita ne ke ka rigaye ka kwanta almanta ita tana da idda to tana da idda ita duka uku sun je ka gani ko ko ka yi su a hakan din to dole ta a wannan an raba su kenan kenan akwai bambanci da wancan sai ya ce me yasa ya ce wa qa'a biha jami'u ma waqa'u duk abin da ya afka ya afku li'anna talaqatul ula la tubinu ya ce domin saki na farko bata nisantar da ita ba har tana iddar kan eh fata yake cewa fatati at-talaqatu saniya yace sai saki na biyu da kai ita ma ta zo ta tabge ta fatasadibu ala nikah mahallin nikah ita ma ta samu ai yanzu ma mata yace ai saki biya yanzu ma tana cikin idda ne mata yace haizu inna hadhihi al-mar'a la ta zalu fi ismati yace haka nan tunda har yanzu matan nan bata gushe ba tana cikin iyalka izmata ya zan rajin igiyar wannan namiji ma damar na zakaru minan idda inda bata fita daga iddar ba fataqau alaiha ya ce saki ya abu a kanta kaga bambancin ita dan an kwanta aurenta ne abinda bai samu waccan ba ita sai same ta yawwa kenan a duk gaba ɗaya masalolin in wanda aka kwanta ce zai gaba ɗaya canza zai kun gane ku kenan yanzu kaga misali yanzu idan muka ɗauki masalar mu ta farko da ya mata ai kaga saki ne ya mata saki guda ɗaya ta ya mata yanzu ai wancan ta muka da minti goma ya ta yi minta ko yanzu anan ta yi aure wata har yanzu na nan kuma batar injin ta fito ma daga gidanta kaga kenan akwai bambanci to haka nan su ma sauran wannan ma da ya mata amma a nan inda za samu dan bambanci inda ya mace saki uku to shi saki uku shi ya babu ita in uku ne amma idan mace saki ya cika idda ya cika uku to babu ita saboda haka kadai a nan ma'ana babu komai nake cewa babu idda ba babu komai tunda dole ta yi idda saboda mai a tabbata da abin da ke mahaifarta amma maganar komai ne babu shi yawon wasu ta yi sai ta yi aure wani miji daban saboda haka kiran sai a yi abin da yake yau a- yake da matsala kenan a harkar rayuwa matsala ta aure saboda shi kaɗan ne za ka wani abu ya kawo rikici a yi ta mas'ala wa a yi sama a yi ƙasa kuma za a samu wata mas'alar yadda malamai suka yi saɓani mai ƙarfi a kanta a zuwa ita shi yasa wuyar da ake sha akan wani mas'alar na kuma kullum ta duniya abin da mutane suke tambaya kenan saki an yi kan cikin fatoyin rama da shi an tambayi professor sanar jalil eh suke ta ce ta ta kilga suke shidda kuma har yanzu suna tare kuma suna aihuwa to ka gani shidda da bunga
yo mutane mutane mutane mu- eh
kuma daban-daban ne wai ba wani arzan na ɗaya ba mutane su suke yin abun kuma ya dame su daga baya kuma su gyara shi suke hakan da ƙarfi da yaki ya yi su da sanin wani Wadda Allah ya rabe mutum da son wannan wani gaba wannan ta ƙarshe ta mara nake so a ƙarin bayani ta ƙarshen da ta saba wancan tsawon kowace walau karat madakulan ja a waka alaiya talabin wa ta ma eh ita ce da ta saba wai da a ce matar wanda muka yi magana can a baya muka ce ga hannun da take ciki don ba a kwanta aurenta ba to yanzu wata wannan an an kwanta aurenta sai ce na saki ki da aka jima ya komai kara mata wani saki a ce kowane na ne shi yana shiga amma kaga da wata ce na ɗaya kawai ne na wani ya kara da ita amma ya ce yanzu ai inda shi take in ya kara mata hailo dole ya shiga tun da yanzu mata shi ce hailo eh, hailo aka jima ya kara mata shiga zai eh ina da yana ebe ina biyu ne ma ya ebe da haka da ne eh biyu da ne eh tana na matsayin matsayin matsayin shi kenan dole ne na matsayin ya mai da ta shi ne wani yawa mata wani yawa mata ya saki guda wani ma Allah yawa mata ya saki guda shi kenan ana na ana na ana na haɗa saki guda ya ƙara shiga yanzu bayan ya yi saki guda haɗa a koma yanzu to rikici na dama ita da kishiyarta sai ta ce to wa da ni yanzu abin da nake gani tun da wannan matsaloli sun yawa an kasa samun daidaituwa ni ka kama mun gida ko na nawa ne ni ban na kallon wani girman gidan ba za ka kama yana ta ba ta ce ni kawai yin zauna lahiya ta ce kawai kama mun gida ko ta ce ɗaki ko ciki ɗaya ne zan haƙurin zama sai ce to ban matsala sai je kama mata gida aka biya a kwaso kayan ta aka kawo kawai kamar misali an kaka da sayan da wace mutum da ta yi da dare ko kawai tana shirin ta yi ya ce ba ta ta yi ba ta ce a za ka ce ba na ta yi a shi in jika ta yi akan albanki eh so ne gaba haɗu ya fasa kana ji ko yanzu kawai ta ta yi ta ta ta yi da ta ta yi yanzu da ta yi ɗan kwanuka kanan sai ga mutunan ka komo ta ce ayi ai ka ce ayi ya ce a haihuwa da kama kame ai ni ba kaza nake yanzu da ya ga aki suka yi tafafa ta haihuwa sai ke kokarin yanzu tun da ya ga wannan din kamuwa zai ana sai ke kokarin ya nuna wancan take na biyu shi yaushe ya yi shi wani na manta yaushe na yi na biyu eh ya da farko bai yi inkarin na biyu yanzu da ya ga wannan ko tambaya yi malamai za su ce mashi a saki yake da bai ja mata ba shi da yana ja a na- a wannan na ƙarshen to yanzu ko tambaya yi ya ji yayin da sai yake ja kuma a na biyu eh eh yaushe mun nema ya dabi yake ake ake mai kaza kaza kaza yanzu kawai tana rike da shi bata matsa da- da ya matsa kawai ta tsere ta komo gidansu gidan uwayenta tun da garin ba ɗaya ba ne sai ya ɗauko mota da abokin shi da malamai guda biyu su hudu suka taho suka zo su eh da da ya kawo ya shi matsalar su malamai ba gaya musu gaskiya ya ne ya ba gaya musu gaskiya suka zo su sai aka sai aka ce ni aka tabo ni aka tabo ni aka ga taro su bage da suka za kaza eh gashi ya biyo ta ne matar shi gashi yana so ta koma ya ne ne aka yi ta ce eh lalle tsakanin mu akwai saki guda lokaci kaza kana ta nace ina tuna ta ce lokaci kaza an yi kaza an yi kaza ba kamun saki ba tsaya yadda muke tsaya yadda muke to yake to ta matse shi yake tunani yanzu wannan zan kone ko na na gaba na sai ni a nan sai sai ha, baki ya ɗauke shi sai ya yarda wannan ki kuma yanzu gobe kokari yake kuma yanzu ya kare wancan eh sai ta ce to kuma na ce gashi na ce ni ka kama mu ɗaki ko aiki yanzu sai ka kama mani ɗaki an kai kayana ta ce sai ka ce mini kuma in na koma wancan gina ka sake ni ta ce ni kuma na ga kawai na gana ba na iya zama kawai ya zai wannan ma sakin ne sake ta ce na tahiya ta sai fara kama kame ayo ai ni wannan ai ina miki barazana ne na waye kaza kaza ai dan ka ta tahi ne dan ka ta tahi ne ai ni na ba na sake ki ba ni na ba na sake ki ba ni na ba na sake ki ba eh sai na na ce na ce Eh, ta tahi ta tahi daya da da bata ta yi ba da da shi ke ita ne nan ta yi gangancin sa mata maimakon shuwara eh ta dan shuwari me za a yi da gobe yau tana mata matsayi eh ta shi ne ta ta ta
sai na ce mai na ce na ce shi ke na ce na ke saki ya cika kan na ce shi ke na saki a kare na ce sakin ka ya cika kan kawai aka yi ya san da kai shiru aka yi wurin dukkan halbakin kowa aka yi shiru kawai Yanzu malamin da ya ɗauko ma bai gaya musu gaskiya ba.
shi ai dubar da yake kore ko nan da ma iya so yana tunani wanne zai zai kore eh shi wanda dama annabi da na uku ne ake tattaba ta ba to ta malmalin shi annabi to shi ne matsalar da ake samu kai ne za ka yi abin kuma daga baya dame ka shi yasa kada yi mutane a harkar aure abin da ya kamata matsakar mutum kana namiji kuma da ko kullum abin da muke kwatanta mutane shi musulunci ba wai ba so yake a rika jiya ka sakin hali kai uku ko musulunci ba tilasta baka mai dole ka mai da ta ka zauna namiji me ake ni ka zauna namiji ka tsaya duk abin da za ka yi na tunani ka yi tunani in me za a yi kar ka yi goga suke in ka ga babu yadda za a yi ka iya zama da ita ba dole ka wasu suke na biyu ko suke na uku ba kawai ka yi suke ɗaya kuma babu ba ba magana komi ba shi kenan ba akwai wani abu yaushe ne sai kana ana yi ana zuwa ana ta sauka eh kenan ba wai gauga za ka bi- ka to matsalar da ake mutane sai ya yi tunani ai igiyar ba ɗaya ba nake da kuɗi da ta yi ɗan guntun abinci na suke ki har da dan wani abu ya na suke ki har da an na suke ki kuma yanzu daga baya a samu matsala kuma yanzu shi kenan yanzu a rika zuwa gurin fatawa yanzu kwanan baya wani shi ma nan da aka yi matsalar da ya kawo mana shi ma sakin haka ne amma shi matsala ce tsakanin su shi da ita to sai ya ce sai ta ce mishi wani wannan abun namu ya ce ya ce a san yadda za a yi saboda haka ni gaskiya abu ya ishe ni abu ya iya ruwa ko ka san yadda za ki ya ce ki zaɓi wanda ya miki kawai daga gama su yi wasu zai gidansu to a gurin malamai suka rabu gida biyu wasu suka ce uku ma suka rabu wasu suka ce saki uku ne eh kin da ta za- zaɓe ba ta saki uku ne eh kuma rike haka suke uku ne wasu suka ce suka ce ɗaya ne amma babu komi wasu ka ce ɗaya ne ɗaya ne amma mai komi wasu ka ce ɗaya ne amma mai komi to kaga aiki ya to kaga kawai aka fara a tambayi wanda a tambayi duka abubuwa yanzu duka ya kama eh shi a ƙarshe za a ɗauka nan ya yi sai eh yawwa eh eh wani wani Wai da yadda ba mu koyi me yasa ba mu koyi?
ita wanda zaɓi ya bata kuma ya zaɓi ya ba ya ba shi ya bata zaɓi kuma ta zaɓi tun tana ta zaɓa kenan ko za za a sake aure da kuɗi sabu in aka ce za a yi komai ai kamar ba zaɓi ya bata amma yanzu ba su komai kenan kamar masu mai kuɗi ce mutum da ya yarda mata ta bashi kuɗi babu komai baka ta ambata ka matar ka ba kuna tare saboda haka ta ce kawai ni wani aure ban da yi kawai ya ka ce to biya ni nawa zan baka ya ce ba ni jika ɗari biyar kawai ta shiga ta sa maka jika ɗari kana karɓa baka da yanjin koma babu koma babu koma Mata san kyan san san kira. Mata san kyan san san kira.
a ana iya samun aure ai An sai shi ana iya ne.
samun aure ba ita aure wani mutum.
Wato, yanzu in ka ce kana so a yi aure sabo a yi aure to he sabon aure ke ne yanzu dole ya hauka take ta baka ɗari biyar kuma ka ce ka mera ta yau ai na yi alƙa mutu da gangan za ka takura ta ya mana ya- da ya alƙa wa mata haka ne da sun ji ya alƙar ya kudin hailo ka mera su hailo ta ƙara hailo ka mera ta sai aka ce to babu kenan ku yanzu in ka ce so ka ce sai an yi aure ita ma ai ba hauka take ba nawa za su ce ta zai ɗari bakwai ai sai ta hudu ɗari biyar kinta eh Eh, sai ta hudu ɗari biyar kinta sai ta ɗora wani abu Eh mana. sai ta hudu ɗari biyar kinta kuma ta ƙara wani abu abu za ta yi gaba Eh, to shi ne
ita ta ce, ita ta ce gida uku na hanyar ruwa. Wanda ya ce ya yi su ne malaman da suka gida uku da bani da abokin da tewa da.
To, mafi yawan malamai- Mafi mafi yawan malamai eh, wanda suke ɗauka eh, fatawar ta sai na umar sai na umar aka zo mishi suna tare da shi da abdurrahman bin auf wani shi ma yawa matar shi haka nan sai sai na umar ya ce abdurrahman bin auf ya kake gani ya ce kawai ɗaya ne amma wanda ana iya yi ko amma ɗaya ya riga ya shiga kenan kama an ba da kartar ruji ne ya wannan john kama an ba ta kartar ne an ba shi kartar john ne kenan yanzu kenan ɗaya ya cire igiya ɗaya ta cire ya ce to ni ma haka na gani haka zan kuma ka ba shi mu yasa ba ba sai wannan zai kuma rayuwa na musa yawan bara.
eh, ya yi sauki Ya yi mana shi ne gida mun ji su.
shi ne mai sauki sauki daga shi sai wanda za ta za a koma a- ba a kome kai amma ana iya isa wani sabon aure Eh.
sai wancan tsarkuna wanda da yankin da ya bakin alamanci kalmar bakin alamanci nan da ta tattare suke uku buga baki da yankin da ya bakin A'a, sai sai an tambaye shi me yake ne tunda magana ne tana iya ɗaukan huskoki diya a cikin auren jiki na akan albanki don akan albanki ko ai saki ne saki ɗaya ma an tattara in babu ai saki ne ta bismillah malam za mu tashi alfasar awwal al-maqbul bi
الفصل الأول من سبيل رسول الله الفصل الأول وقول به تعريفه هو من وقع عليه فعل فائد مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرث من تعلم القرآن وعلمه فوجد أن نقل القرآن وقول به بل جاء فائد ويرث مقتدر تجديده هو موضوعون الجدي هو هو الذي يقوى عليه الحديث او قال العين يعلم كذلك جميل الغائب مترسل بموضوعون علمه وهو جميل المغني ثم هذا النسب مضعون وقد يكون
ana ina ba shi فائدة ana yin babu kenan mu ƙara gaba kenan to bari mu yi bayan kenan malik ya cewa rahimahullah al-fasl al-awwal amr maf'ul bi maf'ul bihi tarifu mai ake ne da shi ce huwa man waka alaihi fi'lul fa'il wanda aikin mai aikin ya abku akan shi kenan wanda shine maf'ul bihi kenan misal qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum yace mafificin ku sai ce man ta'allama kaga ta'allama fi'ili ba ne na fa'ili huwa alqur'ana kaga maf'ul bihi kenan shine wanda ake ya abku akan shine alqur'ani wa allamahu yace fa najidu sai mu samu anna lafaza alquran lafazin alqur'ana da aka ce shine maf'ul bi baina mal fa'ila ce sai dai shi fa'ilin zamiru mustatir lamir ne boye ta kadir huwa kenan khairukum man ta'allama ay ta'allama huwa me ya me ya koya ce alqur'ana shine man waqala fil fa'il na alƙur'ani shi ne ba shine maf'ul yawwa shine ya ce to saboda haka ai ta'allama kenan da muka wanda ba kenan gane ku kazalika zamir ha'ul da'ibi haka nan da aka ce wa allamahu allamahu shi ma'anan da fi'ilun da fa'ilun da- da da kuma maf'ulun ne allama fi'li madi gane ku ina fa'il zamir mustataqdiru huwa ku din nan shi hakurin shine yake cewa zamirin al-ghaib wanda bayyana sadar da zamir muttasil al-ghaib shine maf'ulun ai shine da yace allama hu din da yace wa huwa zamir mabni bi mali nasb maf'ul bi yace lamiri ne wanda amma yana nan a guri na eh, fi mahalli nasib mabni ne tunda wannan hudun bayan da za a canza mashi mabni ne amma kuma a gurin da aka nama fa'ulun bihi ne wajen ka
مسبوقا ينبغي مثل القول الشاعر أكي لن تنال العلم إلا للسكر سأنبئك أن تمثيلها ببلاد ذكاء وحكاة بدقة وسمعة أسئلة أستاذ وطول زمان to yayi yace wa qad yakunu fi'lu masbuqan bi nafin tana yiwa fi'ilin ma ya zamanto an yi mishi riga ya da aka wani harafi na korewa Da yake cewa misal qawli shar kamar da wani mawaki ke cewa akhi dan uwana lan tanala ilma kaga yace lan tanala kaga da aka sa lan tanala menene tanala anta me yace al ilma kaga shi nan yace ba ka samu ilimi ba illa bi sittatin sai da abubuwa shidda kenan man zai nemi ilimi ya kamata ya nemo ina abubuwa guda shidda yace sa umbika an tafsiriya yace zan baka labari daki daki nasu da bayani da bayani na farko dai zaka'un sai da kafin hankali shi ilimi yana buƙatar nutsuwa da maido hankali babu yanda za a yi mutum ya eh, ya fahimci ilimi matukar babu zakawa yanzu me yake kawowa illa a yanzu kamar tsarin karatu wanda ake yanzu misali a alakwar da sauran abubuwa me ka illa idan ka di- du- diba ɗalibai da yawa kamar ga abin da ake amma hankali zuwa ko kallo bisa ana darasi kana hira da abokinka ina za ka fahimci abin da ake ina za ka maido hankalinka ina za ka kenan yanzu sai ka zo ka yi darasi na awa guda cikin ɗalibai amma in ka kare ka ce kana so mutum ɗaya tashi ya maka bayanin abin da kai ka rasa menene ya kawo matsala ba a mejo hankali ba ba a ba da ai shi dan adam kowa iya da zaka daidai abin da Allah ya bashi amma sai yayi ne sai ya mejo hankali yanzu to shikenan da kai awa gudan nan ka ce a zashi a maka resume ba wanda ya tashi maka kuma ba wanda zai iya sai ka ce to shikenan yanzu zan sake wannan darasi amma duk wanda ya min rizima abin da na faɗa sau da aka iyar sankantimin daga waɗin wani iyar sankantimin sai fini da ka kalli za kowa kuma ya mero zaka shi yanzu kowa iya saka duk abin da za ka wuri kuma kowa an inda da wani zai mishi magana ba haka zai mishi kenan kada ya ɓata mishi kenan yanzu hankali zai damu shi yasa ma dama ai tsarin da aka ba ilmin masu ilmin nafsu a tarbawu suka ce duk inda za a yi ilimi kamata ya yi a samu nutsuwa in zan samu ne yanzu ga yanzu ai ba a so lakwar ya zama to akwai shaguna da a cikinta ana sa kaɗa kaɗa ko kusan kwanta ana oda tun da yanzu misali muna nan muna karatu an tafi bib da ga ɗan haka kenan yanzu wani ɗan haka da kai ana yi abin ya wuce ka shi yasa inda za a ilimi inda zan samu ne ya zama to akwai nutsuwa ta musamman kenan ya ba mutane damar yanzu misali idan muna karatu muku- muku manta so biya in ana hira a wannan ruwa yake damu hakan ne ko me yasa saboda bai yi hankali ya rabu in ka ji magana ta zaka yi ka ji ne aka wani in magana in oda aka yi an wasu suka yi magana na hika dan waiwaya shi kuma zuciya ɗaya da ce da ta waiwaya kenan nan an barta can za ta koma to shi yasa malam ya ce to zaka'un na warko kenan wa hirsun sai da kwaɗan abu mafi yawa yanzu ilimin ba kwaɗan shi ba ake takardar ake kwaɗan shi gane ko ba so ba yake koyi abin a shi so yake a bashi takarda shi yasa bambancin ilimi da ake zuwa a nema naka na kanka yi misali da mutum zai taso yanzu ai kuka kun zo makaranta nan kai yanzu ka zo ne da san ba- da kwaɗan abu shi yasa dama ba cin sa ba abu zan yi kuma aka ɗauka saboda yanzu kai ka kakan ka kuma san kake abu shi yasa an aka yi kake riƙe abin da aka yi har a yi tambaya maka ji mutum ya ba da amsa har ma a ce masala kaza ne ga mutum yana tambaya in ba ka tambayar ma da ba ta yi kenan daman kana kwaɗan abu kenan na biyu kenan kenan wani abu guda shi da su in sun haɗu ake samun ilimi da suna muna zuwa ya ce wai tihad ya ce sai da ƙoƙari kuma ya za a yi mutum ya sami ilimi ba mai ƙoƙari ba ka tashi daga nan yanzu misali yanzu ai misali wasu daga birni suka zo yanzu ai na ku wani ma daga malalike can wani ta malalike ce kaga yanzu misali kenan in ba da ƙoƙari ba ka zo ba tun da dai daman dai ba wani abu ne za a baka kenan sai kana kwaɗan abin kwaɗan abin yake sa a yi ƙoƙarin in ba kwaɗan abin ba ƙoƙarin duk abin da yanzu misali in aka ce yanzu aka ce na mutane aka ce za a yi farmasi amma na kyauta ne mutane abin sa zuwa ko amma da ce za a yi farmasi za a ba da wani abu sai ga duk mutane sun halarci gudu in suka suka halarci gudu abin da zai ba ku mamaki ba ruwan su da abin da ake yi kawai kudin ake jiri shi sa mafi yawan farmasiyon da ake a ƙasar- a ƙasashen mu nan ba kowa bai ke amfanuwa da su sai a zo a yi kwana goma amma farmasiyon na awa ɗaya na wanda yake son abin ya yi amfani da wannan kwana goma ana farmasiyon ana hira ana farmasiyon ka huta kana sannar ka can kana abin da shi kuma ɗan adam in yana ya kula da abu ya ba abin da muhimmanci to bai wasa to kaga shi ma wannan dole sai da shi sai abu na gaba ce bulgatu wanda shi kuma shi ne muke cewa da hausa guzuri idan mutum zai nemi ilimi gaskiya ya kamata a ce da dan wani abu in a ce yanzu misali ba abin da zaka ci ma misali iya iya lalle zaka yi amma akwai wahalar da dole ne wata nan kana ji kana gani kamar riba ga imamu tabari wannan ne mai tafsiri daga wannan kuɗi da ya samu ya ba shi damar wannan dinari ɗari ɗin nan da da wani abul ya sai ba shi da shi ya samu damar da ya je nemo wannan ilimin ba shi shi yasa idan kun diba a da ai iyaye mu da magani idan aka tura mutum makaranta ai da tura mashi abinci ake da kuɗi da kuma yanzu ba a tura yanzu duk wani yara da kuke kana turo su makaranta amma ba iya ba su ba ruwan su ya ka dawo mu kuma lokacin duk ai duk mun zauna a makaranta mu yanzu da muka zauna a makaranta akwai lokacin da duk sati sai an kama mu abubuwan da aka na abinci da kuɗin mu kowane sati uwaye suke aikuwa ɗiyansu kenan yaro yana da garantin da ce baka zuwa neman ko ina yanzu wanda yaran bara suke ko karatu suke mami ya bara ake shi yasa ana karatun kuma Ba. shi yasa inda ana so a yi karatun a kai inda za a yi karatun amma a yi kokari a ɗauki nauyin mutum kun gane ko a yanzu kaga ai yan lokar su aya mutu ake basu ko ya je ba eh eh bai kira ake musu to wannan shi ma shi yasa kasashe diya su kuma yanzu kawai kasashen laraba su kasashen laraba abinda ake shi an san da ilimi bai yayiwa sai da wani abu in ku ba haka ba a samu damar za a iya ilimi ba to sai suke ɗaukar su a ba mutum wani abu ba magana ɗan gari ko ba duka kowa da kowa ne ban magana kana da uwaye ko baka da uwa kowa da kowa ne su kowa za a ba shi musu shi yasa kenan ilimin yake da bala baka bukatuwa kuma abin da za a ba ɗalibi ya ilo ya wuce abin da zai bukata a wata kenan saboda tunanin da ake akwai bukatu na dan adam in aka ce na abincin za a baka yanzu misali kamar sai aka ce za a baka jika talatin a wata duk wanda baka talatin ya san mata wuce abinci abincin ma in ba dubara kai bai isa sai dai a yi dubara kulka da wakayi amma in ai mai kyau to in aka baka talatin ya za ta maka amma yanzu misali da ce kowa in wata ya mutu ana ɗaukar jika ɗari a bashi ai kaga a ɗalibi ne to kuma an san da cewar lalle a yanayin zama mu nan da aka baka jika ɗari ɗalibi ne ba mai gida ba babu shakka eh shi ne babbar matsala shi ne babbar matsala to shi ma kaga eh, duka yana daga cikin abin da ya kawo illa ta ilmi a ƙasashen rishin ba da abin da zai ishe mutum idan ka ɗauki mutum aiki baka ba shi ba abin da ya ishe shi dole ya buga buga yanzu mutane sai ba kasuwar da sauransu mafi yawa suna yi don larurar tun da yanzu misali kaddara sai kake aiki kal kal ka ɗauka ma ɗan bas a ce ma wanda yake da eh, wanda yake da lisans misali sai aka ɗauke ka kwantara yanzu nawa za a baka ba jika da riba ce jika da riba ko to shi kenan yanzu in dai gida mutum zai kama a da makaran wani ma a da a da yame yake to mu ɗauke shi ma na da makaran ko in dai gida mai kyau za a kama ka kama na arba'in in dai mai ɗan kyau da ruwa da wuta shi ko dole mutum yana aiki aiki ya kamata da ruwa da wuta na arba'in abincin da za a siya na tabbata a siya na sittin abin da za a yi da na da na ce wani dai a kaɗan to akwai ruwa akwai wuta akwai rashin lahiya akwai abubuwa akwai waya akwai akwai abu ma wanda za ka hau to yanzu da ka zo ga kuɗinka abin da kake bukata ya maka wata ɗaya ɗari biyu misali sai aka baka ɗari ɗaya to ina za ka nemo ɗarin ka ciki dole ka bije bije to mu wani namu da yake da ɗan dama dama in ka kalli ko makwabtanmu na Najeriya sunan mu an baka rabi ko to su kuma a hudu a- a- a biyar sai aka baka ɗaya abin da zai ishe ka kenan dole ne a yi- a yi bizina dole ne a yi abin da aka dama shi sa ga komi yana ta ɓarɓare kuma wani lo- wani lokaci mutum sai ya ce wani lokaci mutum sai ya ce a yau ai ba a iya ba a yi hakan nan idan aka ce ba a yi hakan nan ba to sai ka kalli wani bangare kuma sai ka kalli ana iya samu an ce ba za a iya ba kuma a samu mutum ɗaya ya saci kuɗin da in za za a yi zagar gina ya shekara da zari gina yadda aka ce mutum ya ɗaya saci miliyar ɗari to kuma ya kenan eh har sama da haka ya ce mutum ya saci to to ya za a kenan in aka zuba ta eh, ya ƙare kenan ko kuma a zo a rika yin wasu ayakunan da ba na gaskiya misali a rika bada kokon gida ko wani abu ba ba ba ta gaskiya ba ta fakitin ta karya aikin da za a yi miliyan- miliyan ashirin sai a ce miliyan ɗari kenan wannan miliyan tamanin aka zuba ta ana da wasu masu kamar irin wa'annan ayakuna ko kuma in jayo wata matsalar da za ta dame ku wanda ba kwa cikinta wanda dalilin da za ku da kashewa ku musamman a yau al'amarin da shahidin fans dole eh, mutum sai kana taka tsantsa kar ka je garin neman wuri ko wani abu ka taɓa wani a faɗan da zai zo ya shigo ƙasar kai ba ka bar ruwanka wani dalilin wannan kai ma kuɗi za ka shi yanzu misali wani abu da yake faruwa ai kaga laraba kamar su suka jawo wa kansu matsala da suka yarda wa'annan mutane suka ajiye basu a gurin su kenan dole kaga yanzu su suka jawo abin da za su kashe yanzu ai akwai wanda babu wannan ba su an bige su ai ba bige su ba kenan dole ne irin wa'annan abubuwan lokaci dan adam kai kake jayewa kanka wata matsalar za ta sa ka kashe kuɗin inda baka yi ta ba da baka kashe wannan kuɗin ba ba za a maka wannan ɓannar ba tun da yanzu a abin da ake kashewa shi wa defense ko ba a biya ba kowa defense dole a yi shi in babu tsaro babu kasa amma yanzu da aljar defense nawa ake kashe abin da dan kaɗan ne amma yanzu ya linka ya yi sama linkin goma da kuma dole ne kenan sai ana taka an san akan kar a yi wani abin da zai iya jayewa ya samu cikin matsalar da za mu je muna kashe kuɗi za mu zama na jiki ba samu
duk abin da aka san zai kawo matsala a yi mazancin kafin a shiga wani a yi nasa da shi. sai ka shiga wani abin da aka yi maka ciki kuma ya jawo maka matsala tunda ita siyasar duniya a lok a- a- a minti goma take canza mutane da musan wannan ba. yanzu misali da da mu da burkina a dawa muke yanzu burkina kawace a lokaci ɗaya abu yake duniya kun gane ku. da da mali ba mun taɓa shiga matsala ko ba ka bari yanzu yanzu kawai juna ne da bai ne kawai mutum yanzu kuma gashi yake ci duka irin wasu abubuwa da ɗan abu da ɗan kaɗai yake jayawa sai a samu irin wannan matsala daga najeriya da ake tsawaka najeriya da zai gaje su ke to ka gani. To, mun samu nawa kenan hudu ko mun samu hudu sai ce wasu wacce ustazin da kuma abotakar malami ina ka ce abotakar malami ya yi ya zamanto kowane lokaci da za a yi karatun nan da kai ake in aka ce ka aboci mutum kenan ka lazamce shi don kudin kuna tare kenan duk abin da za a yi inda na karatun ya zamanto da kai za a yi sai abu na gaba kuma watsu da zama ya ɗau lokaci karka ce kawai da an ware shekara ɗaya shekara biyu shekara uku an ƙare a sai an ɗau lokaci to wannan wannan su ne abubuwa guda uku da da guda shida da ke magana ya ce fa lamazatu al ilmi da ke cewa fa ulumi mansubun wa alamatu nasbi al fata wal fi'l ladhi yanzu ba hadha al maf'ul yace fi'l da yake wa wa- yake ci yake yi wa wani mafi'ulin wasali sama ya ce masu bukun bi nafi gashi na aka ce lan tanala an yi shi riga da abu na koriya wa huwa lan tanala da aka ce Zai mu tsara. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم su ma da laraba har yan ƙanana wa yan yan yan yan wani da ya ke manyan ma da